وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba 20 da biyar kenan ko 25 ga watan Shawwal hijira ta farin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 a kalandar nasara kuma kamar 23 ga watan 4225 bayan dogon hutu na ramadan kamar yadda yake al'ada kuma bayan komawa karatun na gaba ɗaya da muka yi juma'ar da ta wuce na laraban shi ma gashi ya zagayo a matsayin rana ta farko kenan da muka dawo daga wancan dogon hutu mai albarka kafin tafiyar mu muna cikin littafin addu'arul bahiyya wallafar bajamin malami muhammad والعلامة الشيخ العلامة محمد ابن علي الشوكاني حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى شيء الإمام الشوكاني ɗaya daga cikin zaratan malamai ne a ragowar 'yan mazan jiya Allah ya mashi rasuwa a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1250 wannan littafi na addurul bahiyya littafi ne na matsalolin mu'amala a dangin bangaren da ya fi shahara da fikihu fikihu mu'amala yake tattaunawa to a cikin wannan bagire muna cikin kitabul hajji littafi da yake tattaunawa kan matsaloli na aikin hajji wanda aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunai na addini kuma ɗaya ne daga cikin manyan ibadu da musulmi muke cin gajiyarsu ga wanda Allah ya horewa kamar yadda ya faɗa. Wannan shi ne darasi na arba'in da shida nan ne ko? Za mu tashi fasulun walhadiyu nan ne ko? Ko ba a sa alama ba? Yawwa, darasi na arba'in da shida. a cikin kitabul hajj za mu tashi matsaloli na hadaya ita hadaya akwai ta mustahabbi akwai ta wajibi sannan akwai fidiya in an ce hadaya akwai mai aikin hajjin da an so ya yanka idan ya auna ya ga bai da guziri ba zai iya yankawa ba zai iya fita batun ta ci gaba da hidimar aikin hajji shi kuma hajjin shi yayi to amma akwai yanayin aikin hajjin da dole sai mutum ya yanka to da wadda ta zama wajiba da wadda ta zama mustahabba dukkaninsu ana kiransu da hadaya Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin suratul hajj inda yake cewa wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair wal budna kuma muka sanya muku al budn ita ce dabbar raƙuma ko saniya galibin aka kira kalmar budin al budnu ana nufin raƙumi ko raƙuma amma saniya na iya zuwa ta shiga a wani bangare na ma'anoninta to mu ne muka sanya muku raƙumi ko raƙuma ja'alnaha lakum mu muka sa muku ita a matsayin abinda za ku yanka Allah yake ta min sha'airillah muka sanya muku wannan yanka hadaya ya zama wata babbar alama daga manyan alamomin addini karka damu da masu ana tauye haƙƙin dabbobi wannan ka rabu da su eh to ai su ne dabbobin tunda ba su da gaskiya sai suke zaton in raguna suka kare za mu fara yanka su amma ko ba haka bane ai malam ko mutum na cin kasa ai yana kiyaye ta suri ko to ko kana yanka raguna ai kai ka san ka hango sai kon wani da yadda ya dade yana kiran Allah uku Allah hudu Allah tara kai ka san naman shi ba dadi da ka ba da su ake ba eh dabba ce ke kokarin cewa ana tauye haƙƙin dabbobi da aka kare Allah ya ce lakum fiha khayr wannan dabbobin da muka sa muku kuna yankawa ba karamin alkhairi bane a gare ku to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanai masu fadi da duk abin da ya kamata Allah ya faɗa mana yadda za a yanka ta ku ambaci sunan Allah fa idza wajabar junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar idan kuka yanka dabbar ta fadi to ku ciyar da alqani'a wanda ya kame da mabukaci lisa'il wal mahrumi kenan a tibo naman araba kai ma zaka iya ci zamu tattauna akan wannan kai ma da ka yanka dabbar hadayar zaka iya diba ka ci suraka falala ce ta Allah madaukakin sarki da horewa a gare shi yace to wal hadiya wal hadiyu da kuma hadaya ita ma ɗaya daga cikin ayyuka ne na ibadu na aikin hajji malamai sun haɗa kan cewa ita hadayen nan akwai wadda take mustahabbi ce ga mai aikin hajji mun mutu a baya nau'ukan aikin hajji akwai ifrat wanda galibi yanzu ba a yi shi ba a yi shi akwai qiran shi ana yi amma za ga malamai sukan dan haska maka sai ka fahimci tamattu'iya ta sauki na ɗaya dai haka annabi ya burata da bai kirani ba da tamattu'i yayi sannan na biyu kuma ya fi maka sauki kai ma a matsayin ka na alhaji to sannan akwai tamattu'i to wanda ya ifradi da wanda ya kirani ba dole bane su yanka hadaya a abin da ke kansu shine mustahabbi ne su yanka hadaya misali yanzu da ya tashi tafiya yakin hajji sai ya shiga makka ko ya zaman shi a madina ya zaman shi a madina in madina aka wuce da shi ba tare da wata harama ta umar shi ba su da da ya tashi ya baro madina ya zo zulhulaifa inda zai harama wancan na harama da umra wannan na harama da hajji da umra a haɗe shi da ya tashi sai harama da hajji kawai yana zuwa ya tsawafin kudum shikenan ya ci gaba da zama da ihrami shi idan akwai ragowar kwana arba'in kafin yau mutar wuya kafin aje arfa dole ya zauna da ihrami shi sannan ba yanke gumba ba sa turare ba kaza ba kaza ba kaza to sai aka ce to in an je a ƙarshe shi ba dole ba ne ya yanka hadaya amma an so ya yanka saboda me shi musulmi wanda al'umma za ta amfana da shi shine mafi alkhairin mutane khairukum anfa'ukum linnas khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutane wanda mutane ke amfanuwa da shi ko ta ko ina fa sai kawai ka samu nan wurin wata hanya na kullowa ana yawan yin faci sai ka je ka kafa injin faci ka zama khairun nas ba fa a kyauta za ka yi ba amma ka zama khairun nas ka zama khairun nas an fa uhum lin nas to da yanzu wani ya shawo kana ka an fito da kyara ina za ka ga ce ga mai faci sai ka ji kaman gotar laka wannan ba dole bane sai ya sai sai yayi to sannan wajibi ne can na ce muku mai ifradi da mai kirani mai kirani dole ya yanka kuskure ne mai ifradi shi ne kawai ba dole ya yanka ba amma da mai tamattu'i da mai kirani dole su yanka mai tamattu'i ya haɗa haji da umara yanzu misali fannin za a fara tafiya aikin haji galiban shawarar da ake ba 'yan najeriya a yi tamattu'i idan aka wuce da kai madina ba ruwanka da wata harama dama jirgin kama ba zai zo jidda ba kai tsaye madina zai wuce da kayanka na gida kawai za ka zo a gama sikirinin ɗinka a gama cajinka ka shiga madina da kayanka kawai za ka yi ta zuwa masallaci baka da wani aiki da za ka yi sati ɗaya za ka yi kwana goma sati biyu ne duka dai amma in ka baro madina akan hanyar ka ta zuwa maka da ka zo zulhulaifa dole ka tsaya kai harama na to idan ka tashi haramar shi mai kirani zai niyyar aikin hajji da umara a haɗe shi kuma mai tamattu'i sai niyya ya haramar umara kawai saboda kan kuka shigo makka za ku je ku yi tsawafi za ku yi sa'ayi za ku yi komai na wannan aikin umara kai sai kai saisaye in kai saisaye sai ka cire tufafinka na ihrami sai ka sa rigarka ta gida in ka je da wata malin malin ɗinka kai ta sawa da wata ƙudarka in jallabiya za ka sa ɗan ihrami kai ma ka zama wani baƙin balarabe duka da ya halatta amma wancan mai irani dole a haka zai zauna da ihrami to amma tunda ya ci tudu biyu dole ya ba talakawa rago shi yasa malamin suke cewa wato in ka kalli tsarin musulunci ko shine tsarin gaskiya na haɓaka tattalin arziki amma tsarin da ba na musulunci ba tsari ne na zalunci da ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi da tawaye talaka da tawaye talaka ka gama digiri ka gama sabis shekararka talatin ya ka ɗauke ka aiki a lokacin kamata a tila maka kuɗi in za ka cinye rago ba likitan da zai hana ka amma sai a ce dubu hamsin za a fara baka sai nan gaba nan gaba ka kai shekara sittin da biyu sauran shekara uku ka yi ritaya ta ce an ƙara maka kuɗi lokacin likita ya ce wala wala wala wala sai ya ce maka miyar kuɓewa taushe wanda taushe da dubu hamsin ɗin za ka yi taushe amma lokacin ba taushen kake so ba yanzu kuma kuɗin sun yawa kuma an ce ka koma taushe kuma kai yanzu ba kai ma ba da taushen kake ba kuma ka saba masu to a samu matsala likita ne daka wanda ya tamattu'i da wanda ya kirani wajibi ne yanka hadaya zamu ga an zo biya galiban ana sa a biya ko duk da yanzu daga baya an kawo tsari in kaga dama ka biya ana in kaga dama ka bari sai ka je can ka biya in kaga dama za ka iya shiga shafukan su tun kafin ku tashi kamar yanzu za ka iya shiga kawai ka biya ga sunan suna da yawa a garin makka duk shagon da ka gani online sai ka shiga kudin hadaya kake so ka biya da baka address da inda zaka samu ofisin su da komai faɗa maka nau'ukan raguna kowane da farashin shi daga nan ka saya in kana so ma su baka hoton shi radda ka jara kuma kana zuwa kan mika musu e-ticket tafi da kai su nuna maka ragonka wanda in Najeriya ne to ina ga meye wannan kamfanin da ya gudu da yan kudin Najeriya menene b b b next ne ko nbex ko ana ga bata shafi kowa a garin nan ba ne 1.3 trillion kudin najeriya da application din ya kulle da su in kasa sai a ce maka ero ero ero ero kuma wai suna da cac su da yanzu ko kamfani ta yana da cac ka bi a hankali suna da cac sun yi rajista da icpc su da ka an san da zamansa a harkar kuɗi a najeriya to amma ka san komai a najeriya zai iya yiwuwa kuma ya kusa ya halatta ya kusa ya halatta aka tara kudin jam maciji ya haɗiye kuma haka aka rubuta kuma ta zauna wani maciji ne ɗan baiwa ga ciyawa ga rukuki ga sarkakiya shi ne kudin jam kawai yake su jam jam jam ina ga sunan ya dashi ko yana zaton manja ne kuma dai shi kenan an gama a najeriya tarabto ta bata ko eh iska ya kwashi sabbin tarabtoci shi amma ya fito ya dafa kai ce inna lillahi wa inna ilaihi iska ya kwashi aka ta rubuta musu aka rubuta report wata tarabtoci aka ina ga yar zamani ce mara nauyi iska kawai ya gaba da ita to kaga a najeriya kullu shay la mustahila fi nigeria in kaga abu ba zai yiwu ba ba wai a da'irar dan adam bane ba zai yi ba a wurin Allah ne ba zai yi ba amma in dai a da'irar mu ce mumkin gairu mustahil kenan to su a can babu damuwa in ka cike za su je suna maka ragonka da sauransu in ma dai ba su nuna maka ba za a yanka kuma za a yi abin da ya kamata da shi irin naman ne ake har hadawa sai a nemi talakawan kasashe sai a aika musu da shi wanda ko dab da azumi an aiko wa da Najeriya dabinai dabino mai tarin yawa irin na raje idin nan za a gan shi wani irin ajuwan nan mai kyau ila wani wanda ya samu kaji za ka ji daɗin shi za ga an rubuta ba na sayarwa ba ne an rubuta da larabci an rubuta da turanci amma kuma a najeriya dai an gan shi a kasuwannin kusa da abuja mu bai wannan wajen ba amma akwai daɗi to amma dai irin shi ne aka rarraba haka aka ce a ba al-fuqara wal masaki to kuma an raba insha Allah ya kasan talakan kala biyu ne akwai talakan duniya akwai talakan lahira ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار talakan lahira wasu sun cici talakan duniya ma wasu dan samu daka wal budna wal hadiyu da hadaya ita ma ɗaya ne daga cikin manyan ayyuka ko dai mustahabbi ko kuma wajiban aikin hajji saboda tana cin tudu biyu lura da wanda ya harama da aikin hajji afdalu hal badna mafi fifiko mafi darajar dabbar hadayar da za ka yanka shi ne ka yanka raƙumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ita ya yanka yakan yanka raƙuma ɗari ya yanka raƙuma ɗari da ya je aikin hadin shi raƙuma ɗari yanka sittin da wani abu ya tura aliyu da abi talib ya ce ya je yanka sauran me yasa aka ce raƙumi ko saniya ta fi falala saboda sun fi amfani ga talakawa idan ka danna saniya ko raƙumi ka yanka matsayin hadaya za a ciyar da wajen mutum ɗari a yalwace saɓanin rago da ba za a iya ciyar da wannan adadin ba kenan sai suke cewa daga nan aka gano idan an zo yankan hadaya yawan nama ya fi falala amma idan aka zo yankan layya daɗin nama ya fi falala sulaka sun rago sun fi falala kunkiya ta fi falala akan kaje kan saniya inda kawai da matsala za ta yi tasowa to idan mutum bakwai suka haɗu suka sai saniya fa shin mai rago ya fi su koko tun da su ma kamar ɗaiɗaiku ne suna da falalarsu wa afdalu halbadana mafificin su shine a yanka raƙumi sun malbakaratu daga nan sai saniya take biye da su a falala thumma shatu daga nan kuma sai akuya take biye da saniya a falala me yasa saniya ake aka ce tafi falala in an kwatanta ta da akuya amma idan aka kwatanta ta da saniya to kuma tafi eh raƙumi ya fi saniya falala yace wa tujzi'ul badanatu wal bakaratu an saba'atin da raƙumi da saniya sun ishi mutum bakwai mu bakwai za mu iya haɗuwa mu yanka dabbar hadaya ɗaya kamar yadda mu bakwai za mu iya haɗuwa mu yanka dabbar layya ɗaya yanzu da ragunan nan ke carkewa idan za ka ɗan dafa raƙumi haka gashi nan kamar bai gama warkewa daga korona ba sai a ce maka ɗari biyu kaga yanzu kai ka kawo ɗari biyu kai ka kawo ɗari biyu ku bakwai ku haɗu san miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ba ƙaramin sa ba ne ba za ma ku yi ta madadin ɗari ku haɗa ɗari ɗari za ku yi samun na ɗari bakwai tun da ai da sallah shanun ba su ke garawa ba su ma sun ɗan koma gefe sun ci kasuwarsu da babbar sallah kenan in kuka haɗa ɗari bakwai za ku iya siyan sa sai ku haɗu ku bakwai kuma za ta ba ku naman da wancan za ta ba sai dai a ce daɗin da ya gaba to matsalar ki ita ce bai ku yanzu ku bakwai ne a saniya ba mutum ɗaya ba ne a saniya a taƙaice dai wannan ya halasta haka kuma ya tabbata cikin hadisin jabiru wanda yake cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da dama cewa mutane bakwai za su iya tarayya a cikin raƙumi ko kuma cikin saniya a yanka na hadaya haka kuma ya bayar da dama ya halasta cewa za su iya tarayya a yanka na layya waya juzu lilmuhudi ayya akula min lahami hadihi kuma ya halasta ga mai hadaya ya ci daga naman hadayar shi shi ma'anan akwai hadisin jabir ɗan abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halattar ko ya ba da dama mutum ya iya ci daga naman da ya yanka na hadaya ke sa yanzu ko da tura kuɗi kai ko kuma ka je ka saya da kanka ka iya cewa kana son cinyar kana son kaza kana son kaza sai ka je in dai musamman za ka iya gyarawa ta yadda ba za a yi asarar wannan naman da ka ɗauko ba kila ka iya shiri tun da ɗan najeriya ne ko dan sai ɗan kwanan ka na waye da waye shikenan ka soya ko kuma ka biya a soya maka in kuma ka bar shi dai dama ba wai dole ba ne halasci ne to ya halatta mutum ya ci daga naman hadayar shaka akwai hadisin aisha radiyallahu anha cewa wata rana dakhala alaiha yawman nahar wata rana wasu daga cikin sahabbai sun shigo wajenta ko wani cikin yan uwanta ya shigo wajenta sai ya same ta da nama na hadaya ko kuma sai aka kawo wa annabi sallama nama na hadaya sai ake tambayar ta ta ce annabi sallama ya ba su ko ya halattar musu ya ce wa yarkabu alaiha kuma ya halatta mutum ya hau dabbar misali ka tashi daga nan za ka tafi makka ka kora dabbar ka ta hada yara kuma ce ko saniya babu laifi ka ɗare ka raƙwaminka ba laifi ka saboda mai ibada za ka tafi ta tsakaninka da Allah dabban nan kuma ka miƙa wa Allah ba laifi don ka hau ba wata shubuha da wani zai tayar a ce ta iya cin nasara shi yasa ce wayar kabu alaiha ya halatta mutum ya hau kan wannan dabbar ba laifi kwarai da gaske nani na'am wayin dabu lahu ish'aru hako ya halatta kuma yayi mata al-ish'ar an ce ish'ar shine sanya mata alama daga nan ne aka samu ash-shi'ar kamar logo logo ko shi'ar shine yake bambance wani abu da wani abu yanzu da za a tattara logo logo na manyan jami'o'in Najeriya da ka leka sai ka ce wannan na ABU ne da ka leka ka ce wannan na BUK ne da logon kawai ka gane menene to ita ma dabbar da aka bar wa Allah amma ba za a yanka mashi ita ba sai an kai mashi ita harami to sai mata alama sai da koda za ta bata wani ba zai iya gigin ya ce zai kama ta ba saboda an riga an barwa Allah subhanahu wataala wannan kuma tun a jahiliya dabbar na da kima tana da matsayi kuma to ya ake yin wannan ish'ar din galiban yadda ake wajen tozanta ake samu sai a samu aska ko reza ko wata wuka sai a dan tsaga tozan har ya dan fitar da jini in ka dan tsaga shi gashi dama tozo ne a sama so daka za a ga alamar gashi an dan tsaga yau da kullun ta sa sun san inda suke tsagawa yau da kullun ta sa me kallo in ya ga dabba da wannan alama ko da barawo ne ba zai sace ta ba zai ce shi barawo ne mai imani ba zai saci kayan Allah ba mu kuma kaga a Najeriya amma bisan na Allah ko yadda za ka je ka daga wata dubu ɗari rafar dubu ɗari ka ce wa zai karɓa wannan haram sai lahira sai an karya maka wuya masu so a ba su haram sai lahira wanda zai ce ka wa ne aina ma zai ganni ba ka san kuma za ka gani ba saboda ai ba gwanin tarayya za ta yi hukunci ba a can a dokoki ne na Allah subhanahu wataala bal shi Allah madaukin sarki shi ne zai jagoranci hukuncin kuma shi ne aka kamul hakimi ka wani ba zai iya zuwa ya rudu ba sannan ya ce wa takliduha sannan bayan kai mata ish'ar an zo wuyan an zo tozon taka dan tsaga jini ya dan zuba wanda ya ganta ya san wannan sai kuma ya mata taklid kamar taklid shine abu na rataye haka zaka yi samun misali a ce ga wani takalmi haka ko wata roba ko wani abu haka sai ka sa mai igiya sai ka zuro mata a wuya tana tafiya gashi wani abu na dan dilo a gabanta ga zane ga dan tsaga an mata a tozo ga kuma abu ta rataya wannan ya dullu ala annaha badnatullah dabba ce raƙuma ce ko saniya ce ta Allah subhanahu wataala akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda liman Muslim ya fitar da yake tabbatar da sunnantuwar haka tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu al-qayyim a cikin alamul muwaqqi'in ko ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ya tattauna akan wannan yana mai martani ga wasu marasa kunya da suke cewa ai wai cin zali ne tsaga tozan dabba wai kuma ai annabi ya hana musla irin a jiwa mutum rauni da gangan ko a daddatsa mutum ko da bayan ya rasu ne suka ce to ai fa hada nafsul muslati shine ibn qayyim tun yana magana da wa'azi wa'azi har ya koma masifa masifa yace kai idan je mutun yana da mafi kankantar hankali ya san wannan ba musula bane ya je duba me ake cewa musula ya zo duba me ake cewa wannan yace kai duk ma ka aja wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya hana musulan nan kuma shi ya dauki askaye alama ya tsaga tozan dabba shikenan sai ka ce ya manta hukuncin da ya bayar ko ko ya tuka da warwara yace muna nan akan cewa za a yi ishari sai maganganu masu kyau na ilimi to amma ka san shi daki sai an dake shi nasi baya wa daki galiban sai naushi ya ji tsul to shine sai ya gane eh gonar yashi za a ba gonar kasa ba to daga nan sai ya dau hanya dodar ya yi martani mai kyau kwarai-kwarai da gaske da ƙarƙashin wannan magana a cikin wancan bakan damin littafin nashi ya ce wa man ba'asa bi hadiyin wanda ya aika da hadayar shi a yanka lam ya haruma alaihi shay'un mimma ya haruma alal muhrimi babu wani abu da ya haramta a gare shi cikin abin da ya haramta ga mai harama a baya mun wuce abin da aka haramta wa mai harama sanya turare yanke kumba yanke wani abu na gashi yanke wata fata kusantar iyali duk wannan an haramta mashi bisa kaddarawa bare da kaje aikin haji akwai hadaya da baka yi ba yanda hajin ka ba zai zama cikakke ba sai ka aika da ita to ba dole bane sai ka sake biyan miliyan goma ka je ka sai ragon dubu ɗari biyu ka yanka a yanzu me za ka yi to abinda za ka yi shine ga wani zai je aikin haji sai ka bashi kudin idan ya je harami har nan mina inda ake yankan inda ake yankai da dabbobin duk cikin harami ne to da ka baka da matsala ko anan kasiya sai ka bashi kudi sai je ya tsaya to ai ranar da zai yanka zai yankan ne a yawmul hajjil akbari ranar goma ga watan zulhijja ku a lokacin ba kowa ya gama tahallulin shi ba to shin kai ma hukuncin shi ya shafe ka na cewa dole ka sa ihrami sai maka waya cewa an yanka kuma za ka yi a aka ce kai ba abin da za ka yi yanzu kai za ka ci gaba da hidimarka kila ba sai ka tuntuɓe shi ba illa ka kila zai tuntuɓe ka ce to ragon nan an siya ko saniyan nan an siya kuma yau ɗin nan za a yanka ta ko kuma yau ɗin nan aka yanka ta ko ko ba a samu yanka ta ba kila sai dai gobe Aisha radiyallahu anha cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المهرم sai ita ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aika da hadaya makka yana zaune a madina kuma babu wani abu da ya haramta a gare shi daga cikin abin da ya haramta ga mai harama da aikin haji kaga wannan ba karamin sauki aka yi mana ba kwarai kwarai da gaske illa ya kashi mai aikin haji ya tabbatar da cewa in shi aka ba amana ya rike ta idan kuma shi abin ya shafa ya tabbatar da cewa idan shekara ta zagayo to lallai ya aika a je a yanka mashi wannan dabba ta hadaya a ƙarƙashin na akwai wata matsala da suna tattauna ta tunda ya zo ƙarshen babin aikin hajjin sai dai kuma umara matsaloli ne guda biyu matsalar farko shin mutum zai iya yin wasiya ya mashi aikin hajji kuma idan ya yi wasiyar za a iya ɗibar kuɗin a yi wasu malamai suka ce ba za a yi ba saboda wata ibada ce da shi ta shafa kuma tun da har bai iya yi ba ko bai samu yanayin yi ba sai da ya fara rashin lafiyar da ba zai iya yi ba ya jira in ya warke ya je ya yi dukiya kuma kara taɓa ta wasu suka ce a ai wannan dukiyar da za a taɓa kawai abin da za a kalla shine kar ta wuce ɗaya bisa ukun abin da ya mallaka sai zama tana cikin wasiya da yayi kamar yace a diba dukiyar shi a masallaci a diba dukiyar shi a islamiyya a diba dukiyar shi a raba wa ƴan uwa da dangi dan abin ya taimake su a rayuwa kaga shi ma duka za a ce wasiya ce sai a ce a kalli abin da ya shafi ɗaya bisa uku Allah ya tajawaza zalim kada ya wuce haka babu laifi kenan in yi wasiyar aka kallo inna misali din za iya yi abu na biyu da suke tattauna shine shin wani zai iya ma wani umra shi ma sun tattauna sosai wasu suka raba abin gida biyu suka ce idan shi wanda za a yi wa umarar ya rasu kuma wanda zai mashi umarar ɗan shi ne na cikin shi kai tsaye ba sabani misali sai bayan rasuwar mahaifinka Allah ya azarta ka da zuwa haji in ka je yanzu kai tsaye kawai za ka je kai haramar ka da umara taka kenan ka gama taka a zo ranar aikin haji ka abin nan ɗin kai aikin hajinka daga nan sai ka je sai kai ma wancan ko kuma daga yin sadda kai umararka kafin a zo aikin hajji ma tunda kai umarar zaka iya fita dole sai ka fita wajen makka kuma kaida kenan ba a haramar umara a cikin garin makka ba a yi sai dai ga mazaunin makka wannan shi fa min baiti daga gidan shi ma dai daga falon shi amma ni da kai da muka shiga kaga mu ba yan gari bane illa ya ka zaka iya fita ji'in rana ji'in rana bai da nisa da harami ta bangon gaba ta gabas da ka'aba kamar ka ce irin nan da samun haka kama fita ko kuma ka tafi masjid Aisha inda annabi ya sa aka je da Aisha ta wa harama shi kuma shi ne ake ce mashi tan'i shi wannan yana da nisa sai ka dau mota amma wancan za ka iya takawa a kasa ko ka dan sami mai dan taksi ya dan karasa da kai ka je kai to in dai kai kayi na ɗaya kenan kuma wanda za ka yi wan ya rasu ko kuma bai rasu ba amma bai da iko sannan kai mahaikai ɗan shi ne za ka iya yi to amma wai za ka iya ma wani a babin biya suka ce ya halatta wasu ce bai halatta amma ya halatta a maganar jumhur kamar misali yanzu sai wani ya ce bara kayi aikin hajji ko ya ce eh da Allah to zan biya maka kuɗin hajji bara kayi zan biya maka na bana ka tafi ka yi wa mahaifinmu da ya rasu ya halatta amma ban da wanda bai rasu ba wanda bai rasu ba a biya mashi ne sai ka biya mashi sai ya tafi sai ya yi amma da sharaɗin ya yi wannan aikin hajji idan umara ce zama da ya yi wannan umara annabi ya ga wani mutum yana labbai ka an shukur ma ce zo waye shukur ma ya ce dan uwana ne ko ni makusanci na ne a wasu ruwayoyi suna ce shi kake ma umara ce shi nake ya ce to a shi kake ba yake hadisi ce shi nake ma kai ka taba yi ce shi bai taba yi ba je kai wa kanka tukuna sannan ka dawo kai wuce roma kaga kenan ya bada lasisi ana iya yi kenan ma da sharadin sai ka yi idan aka dauke ka haya ka je kai ma wani aikin haji kuma dole ka kiyaye amana duk abin da za ka yi shi za ka yi wa in za ka ratso wata umara a kuɗinsu sai ka tambaye su to zan yi mashi tamattu'i haji da umara kenan zan yi umara in yi tahalluli in zauna a makka in yi harama da haji na yi zan mutamattu'i kama fa ni ma zan goya wata umara tawa saboda abin ya zama nurun ala nur in suka ce sun yarda shi in suka ce ba su yarda ba a kudin su ne shikenan sai ka dawo sai dai ka lallace su ko kuma ka ba su baki har zuwa su yarda yace babul umrati al mufradati babi da zai magana kan umra ita kadai wancan duka magana da muka yi ta umra za ga ko dai tana tare da haji tamattu'i ko tana tare da alhaji qarini ko haji kirani amma yanzu misali kamar da aikin hajin nan ai kaga Kaaba ta cika ta cika sun ce ma an share tsohon tarihin da ake da shi Ka'aba ta cika haramin Makka ya cika cikar da bai taba irin ta ba a tarihi a daren 27 kazan galibin wasu daren 27 ne wani zai taso jirgi daga ƙasar su ya zo ya sha ruwa a daren 27 a yi tarawihi da shi a yi tahajjudi da shi safiyar 27 ya hau jirgi ya koma an gama ya samu lairufin kadari amma da in ka je ma lai sai ka dan tsaya ko musamman mu da muke da nisa amma kila su suna kusa ne ba wata damuwa sun ce bana a daren 27 sai da aka samu mutum miliyan 3.400 a lokaci guda suna tsalla a harin 3.4 miliyan abinda ba a taba samu ba kasan mutanen na kokari ba kuma ba wanda ya matsu wani ba kuma kuma bai kai zafin nan ba AC ne ta ko'ina wani salo suke da shi ma kai mutanen suna kokari Allah mai da mu danshin su eh in siyasa an je umara a rika kallo yadda ake siyasa talakawa su fantama za su kyale duka ita ciwon da sai an je lahira wata dabara suke da ita wata na mun je wajen na je wajen wannan malam tukur dr tukur almana a nan masallacin shi nan kan hanyar kasu to wannan hirar muka yi ta yake cewa ai suna jami'a sun je sun je ziyara inda ake samar da sanyin da ake yadawa a masallacin haramin makka da madina saboda kwarewa da amfani da dukiya da technology esin da ke haramin makka da madina ba na gas ba ne saboda na gas na da hadari su da aka ruwa ne yake samar da iska mai sanyi tafiyar wajen kilomita talatin a bayan gari in aka gama tace iskan shine sai a turo shi a bututu akwai inda zai raraba ma ko'ina da ko'ina duka ginshikan da kake gani a haramin maka kowane a jikin shi AC ne in ka jingina a jikin wani zai ka ji kaman ka zama kankara kuma kuma duka ba gas bane saboda in gas ne gobara ta tashi inna lillahi na za a mutu da yawa ba amma sai suka yi shi da ruwa da ruwa su sun kware wannan duk ruwan da ake fataka da shi a haramin makka shi zai koma bayan gari a sake recycling a sake tace shi ya dawo kuma a sake alwala da shi su sake batawa su yi flushing din shi ya sake komawa a sake tatowa ya sake dawowa inda aka san darajar goro nan ake nema mashi hugu ai wasu sai dai a kwace mashi riga to kamar da ramadan umara ce mufrada ina ga sune umrori masu tsada ko sai kuma umarar rabiul awwal eh in Najeriya na rubibin ta kwarai da gaske ita ma tana da tsada sai kuma umrorin da zaka je a wasu watanni dai wanda ba na aikin haji ba su ma wannan za ga su kuma suna dan sauki sauki saboda ɗakin da za a zauna ba mahalli da sauransu yanzu kamar bana tun na san wanda bai samu visa ba ya shirya komai irin ashirin da biyar haka ya tashi tun ashirin ya so ya tashi har aka je ashirin da biyar bai cire rai ba da aka tashi da safe da azumin ashirin da shida to da safe a ranar ne ya ce ya haƙura ya san zai wahala ta yi kuma bai je ɗin ba kuma wasu ma sun tafi ɗaki a jikin darut tauhid ko a darut tauhid ya ƙare duk kwana ɗaya dala dubu uku only dala dubu naira miliyan hudu da rabi duk kwana daya kwana goma miliyan arba'in da da biyar kawai kuma a hakan fa ake nema fa amma la ta kana duwa ko wanda yake zuwa da ya biya maka garai ba ku mutum ko eh zai ka raba alheri ba ka raba asara ba da wasu amma dai haka za ga mutanen mu suna kamawa dala dubu uku haka ɗaki ya kama duk kwana ɗaya za ka yi kwanan dala dubu uku miliyan hudu da rabi kaga morewar ka fakar kai bacci ba a su in kai bacci kuma ai kana bacci kana kashe kuɗi kenan ai kai ta ibada ne kamar da haka ɗakuna kuma sun ƙare in kana da yanayin kai ba asara ba ce kana da dukiyar amma dai kamar matsa a inda takura kuma to umara ce to wannan umarar mufrada ita ce zai mana magana kai a gurguje yake cewa ya harumu laha min almiqat ita wannan umarar a baya mana magana yadda ake yin ta zaka yi harama daga miqati zaka shigo harami zaka yi tawafi in ka gama tawafi zaka je kai raka'o'in tawafi an bayan maqamu ibrahim za ka je kai sa'ayi bai na safa wal marwa shauɗi zagaye bakwai shi kenan sai ka zo sai kai saisaye ka gama umara su da ka in ka je ka cimma harami babu cunkoso awa ɗaya awa ɗaya da rabi awa biyu ka gama komai amma inda cunkoso za ta iya waka daɗe ga tsari ma da suka yanzu ma dawafi da mota in ka gaji ko ba za ka iya ba zai kai can sama sai ka samu dan taxi kunna maka AC kana hango Ka'aba ana kewayawa da kai kana biya kana da labbaik Allahumma labbaik an gama ya sauke ka kai dawafi ya samu kuɗi ci gaba ne dai kala kala suna kokari kwarai kwarai da gaske mutanen to idan wannan umrar ita ma za ka yi mata harama ne daga miƙati yace wahiya mashru'atun an shar'anta mana ita malam yayi hikima ne ana dai ya koce wata matsalar sabani wai ita wannan umarar sunna ce ko wajiba shi da ita sai ce wahiya mashru'a ai shar'antacciya ce har yanzu muna bi to a shari'ar farilla ko sunna to shine wasu malamai suka ce sunna ce al-Imam Shafi'i yayi maganganu guda biyu yace wajiba ce sai kayi ta a rayuwa so ɗaya in kana da hali to amma idan ka je aikin haji sai kai tamattu'i ko kirani to ka shigar da wajibin umra da wajibin hajji a lokaci guda duk wanda zaka koma ta zama nafila a gare ka ta zama nafila a gare ka kenan in dai zaka koma zaka iya duba waɗansu al'amura na ibadat muta'addiya sai kai wa mutane yanzu zaka zaka kama daki kowane dare naira miliyan kuɗi da rabi kwana goma akalla miliyan arba'in da biyar za ka biya kudin tiket ila ce miliyan biyu ko uku za ka biya kudin visa da ɗan wasu ababe na kaiwa da komowa ila in ka lissafa wajen miliyan hamsin ko hamsin da biyar ta tafi sai ka ce ka fasa tafiya umarar sai kai zamanka a garin ka bi dangin uwa da dangin uba da aminai da abokai ka raba musu naira miliyan hamsin da biyar din nan kila wanda zai samu dubu ɗari biyar wani dubu ɗari biyu ana da ran ashirin da bakwai kawai sai ya ga wata dubu ɗari dubu ɗari biyar a hannun shi an jima in aka ga daren lailatul qadari aka leko aka ce shine ayi addu'a in ba a sa abu ba zai makan shi ba sai gari ya waye tuna da kai salamu nihiya ta matsala il fajri sai da safe ce wallahi huwa roki komai ma da kanshi kuma zai ce kai amma ba ka san alhaji ya samu to ni na san ban da kyau to kuma kaga ga irin haka ake so kamar dai za ga wurin yadda yake cika da waye da waye musamman daga Najeriya har ma suka yi barazan za su daina bayan Najeriya visa da haka dai sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai karfi malam malikiya suke cewa eh wajiba ce fi jami'is sana kuma za ka yi wannan a gaba ɗayan shekara ne na mun tsallake wani wuri ai ban gan shi wani can da yace ya harumu laha min al-miqati ko wa man kana fi makkah kharaja ila ila al-hill wanda ke zaune a cikin garin makka kuma yana so ya harama da umra to zai fita hilli shi hillin ba wani wuri bane shi kadai kawai wajen haramin makka shine hilli dama al-hill wal haram ne هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم haka alfarazzak yayi wa zainul abidin waka lokacin da yazo yana ya ganshi yana tawafi an ce al-hisham ibn al-malik ne yazo yana tawafi mutane suka hana shi yayi yadda ya kamata can sai ga jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo dan jikan shi yana zuwa sai mutane suka ce kai wannan ku bar harami ga masu abin sai aka watsi aka bai shi kadai shine sai khalifa ya ce wai wancan waye shine farazzag ya bashi amsa a waka hadha alladhi ta'rifu al-bathaha wa ta'atu kaga wancan yaran kai dade shine wanda garin kasar makka ma ya san shi hadha alladhi ta'rifu al-bathaha batsaha watsa'atuhu wal hillu wal haram wajen harami ya san shi cikin harami ya san shi hada ibn khairi ibadillahi kullihim wannan shine yafi kowa alkhairi a bayin Allah da ke rayuwa yanzu hada ibn fatimatin in kunta jahilahu bidaddihi anbiya'ullahi kada kutimu wannan shine dan fatima ranka ya dade in baka san shi ba da kakan shi aka cike annabta ma qala la qattu illa fi tashahhudi yana masarki habaici kenan kyautar tsiya wajen yaron can da kake gani shi ba taɓa roƙon shi ya ce a'a ba in ka ji ya ce la kalmar shahada kawai zai yi la ilaha illallah anan kawai yake da la amma fa wannan yabo ne kawai an ka gano ba ka da la kuma ai in tsula maka bulala sai ka ce na sai ka ce la wata iri ka ce ta la ilaha illallah wance a cikin ta na gano ta daka sai mutum ya fita hilli kuma ya tsufu sannan sai ya shigo sai ya tsawafi wa yas'a sai ya sa'ayi wa yahliqa sai ya aske gashin kanshi wa yuqassir ko kuma ya saisai idan umra ce mufrada sai kai kwalkwabo sai daga nan ai garin kaza ka dawo in kuma umra ce dake damfare da aikin haji sai kai saisai wa hiya mashru'a shar'antacciya ce fi jami'is sana a gaba ɗayan shekara to wannan sune matsalolin da suka shafi aikin hajji da bayanai na umara wadda rukuni ne daga cikin rukunai na addini ga limanin safa ilaihi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa ya wannan aiki na ibada wanda bai da hali to shi kuma ta fada kan shi kenan saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha